بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن خص سيد رسله كمال الفصاحة بين البر والحذر وأنطقه بدوامع الكلم فأعجز بلغاء ربيعة وغدر وأنزل عليه الكتاب المفحم لتحديه أصافع بلغاء الأعراب وأتاه بحكمته أسرار البلاغة وفصل الخطاب وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله مصابيح الهدى وأصحابه نجوم الاهتداء وتابعيهم بإحسان إلى يوم الهدى الله بركم مذكارا أدواء تذكرة من علم البلاغة na a cikin littafin zawahir balaga na Hussein Ahmad Hashimi wanda yake zuwa daga nan zawahir Maulana Sharif Ibrahim Salih Husaini radiyallahu anhu wa hafiza wa ra'a karkashin jagorancin Maulana Prof Ibrahim Ahmad Makari Allah ya kara masa jagoranci a karatun da ya gabata muna dai ci gaba muna cikin shurut na fasahatin kalma guda uku wanda dole sai kalma ta cika rasan fasiha mun yi magana akan tanafur huruf mun yi magana akan garabatul istimal suka ce ya kasu kashi biyu ko mun yi magana akan kashi na farko wanda suke cewa abin da ke ja ta zama tana mutana ta zama gairu fasiya shi ne mene na farko sha'iri ko mai magana zai magana akan kalma wanda kalman za ta ɗauki ma'ana biyu shi bai amfani da wani karina ba wanda za ta bayyana wa mai saurare ga abin da yake nufi suka ce wannan ita ma tana ɗan shafan fasaha na kalmar wannan ismi na farko kenan a garabatun istimal ismi na biyu suka ce abin da ke jawo shi ne mene ma yu'aba istimaluhu lihtiyaji lihtiyaji ila tatabbu'il lughati wa kasrat al-bahth wa at-taftish fi al-ma'alim qadimatun lughati abin da ke jawowa shi ne mene kan a ce kalma wanda suke mutattu ne wanda su ba inda za ka zama sai a nene sai a kama a faɗa maka bayananta ga bayananta amma mene ba za ka gama wasu masu fasaha na mawaka ko marubuta suna amfani da ita ba na haka kawai sa tazallu fil qawamis kawai ga ma'ananta ko din tarihin kalmar ko nuna ba sai a duba amma istimal na yaumi ba a mawaka ko marubuta ba sa amfani da shi na haka kai amfani da shi za ka wani da mutane saboda mene za a je a koma ana ta neman mene ma'ananta saboda kai ma'anar sabatinta ba balle a saba da ma'ananta don haka in ka bayar da shi ka tura mutane ta sun can kawamun sun kawwala irin kawamun sun je suna neman kalmar da ba a kai suka ce wannan shi ma yana kawo matsala a fasahar kalmar ko suka ce ba min huma yi sauƙiya ala tafiyin ba a kaddin wa ba akwai kalmar da sai an sha wuya ake neman me ake samu ne ake samu ma'anarta kamar mene na alƙawar ƙaunin alƙa'il suka ce umar mene ibn isa an-nahawi yake cewa ka ka'atun ko bi ma'ana in sama'atun ko in qawli isa ibn umar an-nahawi an ce saqata bil himari ko al himarihi ko sai mutane suka taru ita ma'uhawar suke cewa malakum taka'atun alayya فتكفركم على بيتنا افرجعوا عنه suka ce wannan ta ka'aka a can ɗin ya ce kalma ne wanda ba a saba amfani da ita ba na haka ta nan shafi fasaha ko da yana ya amfani da ta ka'aka a can ma'ana malakun ta ka'aka a can ai malakun ijita ma'asin ne sau ka tsaro a kaina shi ne amfani da ta ka'aka a can wa ita ma kalmar ifranki an ba ta farraku wuce ba da wuri shi ma ita ma kalmar duk dai ba tsawon amfani da ita haka sai anan da haka ta shafi ne fasahan kanta wasu suke cewa a wannan kalma ne da mu'aya irin kawai ka tsore kalma su da ka da wani wanda ba zai iya ko a wasu za a faɗi kalma ce wanda ai zai iya maimaita irin wa'annan mu'aya wasu suka ce a kawai suka ce a da'ahu fa inna min shaytanu yatakallam suka ce ku bar shi wannan shaytan shi ne ke magana saboda sun ji kalmar ma sun kasa fahimtar me ke nufi ta haka wannan zai shafi mene zai shafi fasahar kalmar zubin mene za a kan tura mutane su ne su ta bincike sai da wahala shi gil an zo sai su gama hannun da aka musu wa nahawu ko kuma makamancin mene qawl shari'a yake ta musham mushmah mushmakhir kalmatu mushmakhir a mene fi qawl bishr ibn awana wanda yasif al-asad yana santa mene mugamaran shi da mene da asad da zai yi cewa فخر مجردا بدم كأني هدمت به بناء مشخرا irin ya abin nan da zini sai ka ce mene na rushe mene gini ne mushmakhirra wani mushmakhirra sun ne a yi aliyar gini ne ba da ce wannan ba ta ba amfani da shi ba amma ya amfani da shi suka ce wannan shi ma ya sami mene ya shafi kaskasa hankali wannan na farko kenan ko suka ce na farko kenan na biyu kuma ya zama mene domin ma da yin sura da tafsiri akwai wanda ko an ma zai an bincika ba a samun mene fassarar ma'ana kamar mai sun kawo kalmar zahdan da min qawli abla mai sa min qawli min samhatin sabiwa zahdan da suka ce wannan zahdan da din ba a san me yake nufi ba kamar su kansu malaman suka zo sai su ce a ai abin hamaisa yana daga cikin mawaka na ina ne mawakan yaman lam yu'raf aw lam ba a san me yake nufi da wannan su kansu aka ce abin da suke faɗi kenan da haka akwai wanda kenan za a gane ma'ananta da wahala akwai wanda ko an wahala ma ba za a gane ma'ananta ba aka ce duk dai wannan ya hillu bil fasaha yana shafan fasahan kalma wannan garabatul istimal kenan تفريقه ويتردد بين المعنيين المشتركة وأن كما وعلى فأصاب صحيح نفسي أنزي قام أنا نيمان معنك فكتيتك دي وأن الدم ينا شافن فصاحة ينا دم إخلال لا فصاحة الكلمة في الثالث معنى شرقين وبعين عن سامسنا عن تناقل العوب قرابة السيمات كتي أقوي أبنى كتي مخالفة الإجابة والصرف aka samu ga kiyasin inda masu yare suke amfani da shi ka saba wannan kiyasin ake ce mutu wannan shi ma yana shafan fasaha kalma da aika kawai da kanun na yare dole ka bi yadda suke amfani da shi kamar yadda ga ya kawai kalma gaira dariyatin ala alqanun sarfi al-musammat min kalam al-arab a samu kalma ba ta tafiya akan yanayin kanun dokoki na sarfa wanda dokokin nan ba wai kirkira a kai ba ba ɗaya istiqra a kai na kalamul arab an ga yadda suke amfani shi da haka dole ka bi in ka saba za a ce to wannan ka sauka daga layi kalman ka ba fasiha ba ce bi an ta kuna ala khilafi ma sabata fiha an alwabi sai zama ta samu ta saba akan yadda alwasu ya zo inda masu yare suka daure a ran suke amfani da shi kai ka saba aka ce to wannan ta shafi fasaha kalmar da shi kamar mene suka ba da misalin kalmar azlal qawl abin nadmi ko yake to alhamdulillah alayhi azlal alwahid alfard alqadim awwal suka ce fa inna alqiyasa al-azlal bil-nizam ya shine al-azlal ba azlal wala musawwi li-fakkihi wa qad ba wani abin daman da ka bashi fakkin shi dan haka suka ce wannan shi ma ya saba ma qiyasu sarfi عنك تشتهي فساعة واختفي همزة الوصل في قول زميل كان همزة الوصل عقائدا مني أنا مني همزة الوصل أنا وصلني شيء ينكي فكتيت شيما أن يصطفى ياسين الطرف المستنبط من كلام العرب قول زميل زميل وفينه يجت ألا لا أنا اثنين أحسن شيمة على حدثان الدهر مني da da juriya a kan rayuwar yau da kullum sai ban ga wanda ya fi ni da jimawa na jimar ba a ga yace ala la ara isnai wanda isnai nan amma da wasu ne amma ce la ara bi a ce ara isnai ne ara isnai suka ce wannan ya saba ma kiyasi na sarfin na musamman din kalamin arzikin haka ta shafi fasahan kalma suka ce amma kuma yusufna ne zalika ma sabata istimalu da al-arabi مخالفا للقياس بقول كما واللي يكون مخالفا للقياس لا أتي آآ با فساها za a tunganta mene kalmomi wanda aka ci daga larabawa tunda akwai yare masu yare ne kuma cikin usul al-kitab zamani wanda ana kafa hujja da su haka ake amfani da su dan haka ba za a ce mishi mene ba abin bai da fasaha sai dai a ce mai sha tunda me yasa ake sha mai sha an samu duk ga kabila ga yadda suke amfani da shi amma a zafirin sa'in inda dai ga waɗannan haka ake amfani da shi waɗannan ga yadda suke amfani da shi ba za a ce masu yi kuskure ba saboda ya rasu ne kuma akwai ne shaz ne sai dai a ce mene a wannan shaz sun zama shazi amma ba dai a ce sun yi kuskure ba saboda yaran su ne a haka suke amfani da shi tun su yi kuma yaran ba wanda zai ce kuskure ne saboda zamani ne na kafa hujja da yaran to sai dai a ce sun sha shi na ke cewa irin wannan ba za ta yi mukhalifin da kiyas sai dai a ce shafi ne shafi din shi din ba za a kiyasi a kan shi ba shafi za a yi fasa ne ba za a kiyasi a kan shi ba amma dai kuma za a ce kuskure ne su suka yi wani ko kamar an kawo bayanin ya kawo mako wal miqrud al fasaha lafzata al mashri wal maghrib bi kasr al ra'i yake cewa mashriq da ake cewa da wannan mashriq wal maghrib da kasar ya ra'i ita ba za ka ce ba fasaha saboda mai kiyas ba ta ma'asi ma saboda kiyasi a ce mashirar da makara ko amma yake cewa ba za ka ce ba fasaha saboda a haka yanzu da ake amfani da shi wa kaza lafzata al-mudmul wal munkul wal qiyas fihima mithal wurin amfani da mudmul ko munkul kaga da abu ne na amfani wanda ake ka'ida a ce mene yif'al aka ce to amma ka larabawan suke amfani da shi suke amfani da shi ba za ka ce sun yi kuskure ba ba fasaha amma ko ba za ka yi kiyasi a kan shi ba ka zo ka samu kalmomi wanda ke amfani da su irin su mifda sauran su kai su kai musu a kan bukul ka ce ba zai yi ba amma kuma su ba za ka ce ba fasaha amfanin su وكذا نحو قولهم قولهم عويرة والكياس آه عند تحركت الواو لتحرك الواو الكتاب ما قبلها أكياس الصرف سيستعاركم أن ما قرآنكم استحوذ عليكم الشيطان هذا ما كتب فصاحة بعد استحوذ قاعدة عن الصرف التي استحار تمتمي تحرك الواو بفتاه ما قبلها أما هكا لا ربا وسكين فإذا haka masu fasaha sun sun wata lokaci suka amfani da haka wannan abin da aka ce a gare su ba za su yi asaba ma fasaha ba za su yi ma fasaha ba wannan shi ne sharadi na uku kenan ko wannan shi ne suke cewa mukhalafatul qiyas as-sarfi shi ma aka same shi a kalma ta dan shafi ma kalma sannan na ƙarshe sharadi na ƙarshe shine al-karahatu is-sam'i ni karahatu is-sam'i في كون الكلمة وحشية تأنقها الطباع وتمسها الأسماع شيء كلمة تتكاد ذاك دباغ سندي ko kulli zai sandi baki ma zai san fadinta aka ce to wannan ita ma ana irga ta akan cewa ya shafi fasahan kalma ko wadan buwan kama yan buwan sama ya kasuwan munakka a wasu kara wanda kunni kayan da baka san ka da abu mara mara daɗin ji hakanan kalmar na ita ma mara daɗin baka san ka ji ta kamar mene suka ba da misali a kalmar dirisha an ce dirisha na nufin nan ko abin da ya yi mutanabbi ya amfani da ita ko yana sifanta wani sai ba daula ali hamdani yake tabbar ismi a garrun laqab karimin dirisha sharifin nasab suka ce wannan kalma na karimin dirisha tunda ai ali ne sunan shi mai مبارك الاسم سناني من البكر عالي أقرب اللقب لقب تنشيني سيف الدولة لقبيني بيها إذا كريم الجرشة إذا كريم النفس أما سيقن الجرشة أكت أن الكلمة بات لدى أنزي بات لدى سورارو نهاك يحكما تيك إذا وتا كلمة لي بأن الكلمة نا جرشة با إذن سكتين أسيما ورنزم فريقو ne khabithun risha irin khabithun nasab wannan sai ta daidai da wannan amma da nau'in almadhu ne ya kamata yi amfani da wannan wata kalma ba kalmatin rishiya ba haka dai suka kawo misali da yawa da wannan wanda zai zama ya saba ko kuma sun saba da fasaha na kalma wa'annan su ne sharɗai sharɗai hudu wanda sai kalma ta cika za ta zama fasiha ko tanafur al-huruf قرابة الاستعمال مخالفة القياس الصرفي يكون كرشي شين الكراهة في السمع وأنه خصوصا شنو شرطة لما لم بلاغة تسام معنا كلمة تكون فسيحة أنا تكون فسيحة أما ذلك ذلك عندما تكتب مع المراعاة هو بس أني مراعاة إنا أكي مغانا وأكي مغانا كاين دي فارد حوالي مواقع متوفيقي وسبب منين saboda da ghafalu an muhammadin ba su lura da makamin da suke magana ba shi duk kalmomin fasiha ne amma kuma suka samu ba su samu tauhidi ba wannan shi ne dai shirur su ne shirur na kalma fasiha insha Allah karatu na gaba kenan za mu fara kuma fasahatin kalam kuma za mu zama sharda ne su ma za su zo a ce kalam sai ya cika zai zama الله على سيدنا محمد